الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل المنفرد بصلاة makaɗaici da yin sallah ma'ana mutumin da ya yi sallah shi kaɗai mun dabo ilal i'ada an so zuwa ya maimaita wannan sallan fi jama'atin a cikin jama'a in aka zo za a yi jam'i ana so ya maimaita wannan sallan don ya samu falalan jam'i illal magriba sai dai sallan magriba ita kam in yayi ko za a yi jam'i ba zai sake ta ba wakazan isha haka ne isha ba da wutiri bayan wutiri inda ya yi isha har ya yi shafai da wutiri to ba zai sake ta ba din ya ga za a jirgi saboda wannan ainihin raka ɗaya ɗayan da yake na ƙarshen yini da kuma na ainihin bayan gama sallolin dare yu'idu bi niyyatil fardi kuma idan ya zo sakewan fa zai maimaita ne da niyan sallan farilla ba da niyan nafila ba sai ya miƙa lamari zuwa ga Allah ya tafi wanda Allah ya zaɓa shi ke ne zama shi ne sannan shi wannan rana. Wani kurau da gairi ratibi a kwamatin jama'ati ba da hu. An karhanta tsaye da jam'i bayan imami ratibi da gairi ratibi ga wanda ba shi ne ratibi ba. Misali imami ratibi ya zo ya sallah da jama'a masallaci masallacin kuma dama yana da ratibi da ayi masallacin tasha ko nan kasuwa ko na kan hanya wanda ba shi da ratibi kowa suke jin nan ba makaruri ba ne masallacin da aka taru aka zaɓi imami ratibi a masallacin wanda shi yake jama'a sallah kullum imamin ya zo ya yi sallah bayan an yi sallah sai kuma wasu su zo su sake yin jam'i su shiga masallacin inda liman yake tsayawa su tsaya su jam'i ta wannan makaruri la bil akasi amma banda sun kuyan haka misali wasu jama'a suka zo masallaci suka yi jam'i kan ratibi ya zo yanzu ratibi ya zo ba makaruhi bane zai iya yin sallah da jama'a kamar yadda suka saba wala takraruha bi masjidin to kaga a karkashin nan ana magana akan shi ratibin kan shi akwai sharuɗa kafin ya sake sallah sharaɗi na farko idan ya zamo bai yi jinkiri ba ya fito akan lokaci sharaɗi na biyu idan bai sa na'ibi ya tabbatar da ko baya nan a yi sallah ba amma ka sa na'ibi ka sa lokaci in lokaci ka zai ko bana nan ku yi sallah to yanzu ga lokacin ya yi sun yi sallah ba ka da zaman sakewa don ka ga wasu jama'a ko kuma a'a baka sa na'ibin ba amma kai ne kai lattin da ya kai ga a yi sallah har ya kai ga aka yi sallah yanzu ka zo ba ka da zaman sake sallah wala takraruha bi masjidin la ratiba lahu hakanan kai yalla wala takraruha ba ba a karhanta maimaita jam'i ba bi masjidin a masallacin da la ratiba lahu ba shi da imami ratibi masallacin da ba shi da imami ratibi dan an maimaita jam'i a ciki ba makaruni ba ne kamar masallacin kan hanya da wani kasuwa da sauransu ne wa man adraka babal salati wanda ya riski wani sashin sallah ya zo ya riski wani sashi na sallah ko da ta hiya ne lam ya kum ba zai miƙe ya ci ko abin da ya tsere mar ba illa ba da salami imami sai bayan sallaman limamin shi bayan kama qablahu idan ya miƙe kafin liman ya yi sallama shi ya manta ko kuma ya sha'afa sai da ya miƙe gane ashe liman bai sallama ba to lam ya atadda bima fa'ala ko da yayi raka'a ko raka'a biyu ko yayi ruku ko ma bai je ba zai lissafa abin da ya aikata ba yanzu yadda zai yi wa'ada zai dawo ya zauna li ya kuma ba da hudan ya miƙe bayan liman yayi sallama har ka miƙe ka fara karatu ko kai ruku ko kai raka'a daya sai ka ji yanzu ne yayi sallama to yanzu ka dawo ka zauna yanzu ne ya sallame ka sai ka miƙe wancan abin da kai din ya zama kai ba cikin masallaci yake yanzu misali da damuna ne duk an ɗauke wuta kawai sai ka ji motsi wani abu kuma limamin da murya shi ba ta fita motsin da ka ji ka ɗauka sallama yayi sai ka miƙe har ka yi ruku'u ko sujada ko ya kawai sai ka ji kuma sallaman shi ai adu zai iya faruwa sai ka ji sallama yanzu ne yayi sallama to yanzu za ka dawo ka zauna sannan sai ka miƙe ka ramu abin da ya tsaye aha li ya kabiya ma fatahu domin ya rama abin da ya tsere mar ala sifati a bisa sifan yadda ya tsere mar wato raku salatu bi raka'atin ana riskar sallah da raka'a guda la biduniha banda ƙasa da raka'a ɗaya matukar sallar da ka riska ɗin ka riski raka'a guda ka samu wannan sallar amma an ka samu ƙasa da raka'a guda misali an ɗago a ruku'u sannan ka zo ko ka zo ka samu liman a tsayin ka kulla ka bi amma baka samu yin sujada ba ko haƙo ya zo ma garin wankewa aka ci gaba aka dai samu a wannan raka'ar akwai na kasu to wannan sallar baka same ta ba labi duniya amma banda ƙasa da raka'a guda lakin na sai dai cewa shi in ya samu ƙasa da raka'a gudan ma yabni ala ihramihi zai gini a bisa haraman da ya yi kawai in liman ya sallama ko ta yi aka samu za ka ɗaura ba za ka ce tun da ban samu raka'a guda bari in yi sallama in sake sabon harama ba fa in adraka raki'an idan ya riski liman yana ruku'u aw sajidan ko yana sujada kabbara lil ihrami yayi kabbara domin harama a tsaye summa lil hawi sannan kabbara dan sunkuyawa ruku'un ko sujada wa qa'iman in ya samu liman yana tsaye ko ba raka'an farko bane lil ihrami faqad zai kabbaran harama ne kadai ba zai kabbaran wannan tsayuwar ba dama ka'ida in liman yana zaune ko yana tsaye in ka zo za ka yi kabbaran harama ka bi in zama ne ka zauna ba kabbara in a tsaye ne ka ci gaba da tsayuwar ba kabbara amma yana ruku'u ko yana sujada an kai kabbaran sai ka yi kabbara zuwa ruku'u ko sujada faslun yajibu tartibul fawaiti yana wajaba jeranta kubutattun salloli ma'az zikiri tare da tunawa inda mutum yana tuni da akwai wasu sallolin da bai yi ba a baya wanda kuma ba su da yawa ba su wuce sallan lokaci hudu ko lokaci biyar ba to wajibi ne ya jera su tare da wanda lokacin ta yake nan ko da ita ma lokacin ta zai fita hamsun fama dunaha daga sallah biyar zuwa ƙasa da haka tuqaddamu ana gabatar da su ma'ana ana fara yin su alal hadirati a bisa wanda lokacin ta yake nan kuma sallah biyar dinnan ba wai dole sai na rana ɗaya ba ba dole sai na baya na kafin wannan sallar ba ko da ni shekaru ne baka tuna ba sai yau kuma ko da a wannan shekarun ma a rarrabe suke wasu shekaru ne sai ka tuna ashe baka yi la'asar la'asar na kwana biyar ba kuma duk kamanta sai yau ka tuna ko kun je kuna aikin su ba na wani siyasa ko na abu ashe dilla asalin tana samun ka kana cikin aiki ne sai ka dauka kayi kawai yau da ka zauna ka nutsu sai ka tuna to yanzu ba zai yiwu kai ta yanzu nan ba dole sai ka bi ba wai dole sai sallolin ne a jere guda biyar ba tuqaddamu ala hajira ana gabatar da su a bisa wanda lokacin ta yake to kaga wannan ka'ida kenan wata kulu bi zikirihi fiha sallar tana ɓaci bi zikirihi da tuna wancan fawa'id ɗin fiha a cikin wannan hadira ɗin tana cikin wannan wanda lokacin ta yi kenan da wuce dole ne ka jera su sai ka tuna a baya ko sallolin da ba su wuce biyar ba wanda baka yi su ba to yanzu wannan wanda kake cikin ta ɓaci sai kai sallama ko ka bar ta haka nan tun da gida mun ɓatacciya ce ke kayi wa ‘yancin sannan ka zo ka yi ta. Wa ba da ha idan ku bayan ya gama ta yanzu ne sannan ya tuna to idan ya rama wa ‘yancin yu'iduwa zai sake ta fil wakati a cikin lokaci in akwai sauran lokaci ya sake in ba sauran lokaci shi kenan ta yi. Waliya'ati bi adadi ma yubri'uhu idan mutum ya san ana bin shi salloli amma bai san adadin su ba to ya zai ke da adadin da zai kubutar da shi mana ya ta sallah ya ta sallah ya ta sallah har sai ya yi adadin da yake ganin wannan adadin sallolin da na yin yawansu ya kai sallolin da na bari shi kenan fafi nariyatin idan kuma ya bar salloli ne na yini kasan akwai nariya akwai lailiya idan muka ce nariya asuba a zuwar da asar idan muka ce lailiya kuma su ne ainihin magaruba da isha to idan ya bar wasu salloli kuma ya san a cikin yini ne ya bar sallan na hariyacin kenan mufrada ya bar wata sallah ta yini majhulati ainin ya jahilci ainihinta wacce ce asuba ne ko azur ne ko la'asar yusalli an nahariyat kawai sai ya sallaci salloli ne gaba ɗaya asuban ya azara ya la'asar ko ce ce ya same ta wa fi lailatin a cikin kuwan sallan dare ne shi ma kazalika haka nan majhulati ainin to al isha aini sai magruba da isha yi magruba da isha magruba ce ma isha ce kaji ya samu wannan kenan wa fi jahlihi min ayyihima idan kuma ya san ya bar wata sallah amma ya jahilci a waccan su ne na hariya din ne ko liliya din ne bai sani ba kowanne ne alkamsa sai yi sallah biyar in yi sallah biyar ka ga yana hariya da liliyar gaba daya wa fi isnataini to kuma nan inda ya bar sallah biyu ya tabbatar da sallolin da ya bari din sun kai biyu sai dai matsalan la yadri as-sabiqata bai san wacce ce ta riga ba salloli biyu nan da ya bari wacce ce ta farko wacce ce ta biyu ka san ba zai yi misali mutum ya bar azur da lasar ba lalle ne ya zamo azur din ita ce ta farko da asar ta biyu ba tunda ba maki na kwana biyu ne jiya ya bar da asar yau ya bar azhar shi kuma sallah dole za ka yi su a jere kamar yadda ka bar su jiya da asar yau azhar gobe asuba to misali in ya zo ramawa dole sai ya fara yin la'asar din na jiya sannan ya azhar na yau sannan ya asuba na gobe dole ya yi su a jere kamar yadda ya bar su to yau ya bar salloli guda biyu ya san isnaini sallah biyu ya bari amma sai dai la yadri as-sabiqata bai san wacce ta riga wata ba misali magaruba da isha ne amma magaruban ne farko isha na biyu ko isha ne farko magaruba na biyu bai sani ba to salasa sai yayi sallah uku yu'idu al-mabdu'a biha sai ya maimaita wacce ya fara da ita yanzu misali ba mun ce yana tunanin magaruba da isha ne ko isha da magaruba ba in ya zo sai ya yi magaruban sai ya yi ishan sai ya ɗaura magaruban kaga yu'idil mabdu'a ta biya zai fara da al mabdu'a biya wanda ya fara da ita zai maimaita wanda ya fara da ita ya yi magaruban sai ya yi isha kaga in magaruba da isha ya bari ga su ya yi su ba sai ya kara yin magaruba kaga in isha da magaruba ne ga magaruba kawo gane ba misali ya bar magaruba da isha amma shi a tunanin shi bai san wace ce ta farko ce ce ta biyu ba kuma mun ce dole sai ya jera su yadda ya bar su haka ne ba to yanzu gashi ya zo zai ya zai ya kubuta ya zo ya yi magaruban sai ya yi isha in ya yi magaruba da isha dama magaruba ya fara bari sannan isha ba gashi ya yi magaruba ya isha shi kenan ba to ai ba mamaki isha ya fara bari sai ya daura wata magaruba in ya ɗaura wata magaruban sai mu ce in magaruba da isha ne ga su yayi in isha da magaruba ne ga magaruba a gabanta abin shi kenan koma wanne ne ya samu yawwa shine yu'idul mabdu abiya wa mutawaliyataini idan kuma ya bar sallolin wannan fa na bayan karkumantawa wato karatu yana tafiya da shi daki daki ne wannan na farko ya san wa'anne ne amma kuma ya jahilci wanne ya riga wani a nan kawai jahilcin na ainihin sabki ne wanne ya riga wani shi ne jahilci a kaga la yadiri a sabiƙa kenan ba wa mutawaliyatai ne to idan kuma ya san sallolin da ya bari ɗin a jere suke guda biyu majhulatai al'aini wa sabki ya jahilci ainihinsu ya jahilci kuma wacce ta riga wata kaga nan jahilcin biyu ne a can jahilci ɗaya ne ya san su amma bai san wanda ta riga ba a nan kuma ya san a jere suke kaga a can ba sharaɗin jirawa a can ɗin tayu ko la'asar da isha ne ko magaruba da asuba ne dai ya san dai wance da wance ne amma bai san wanne ya riga wani ba can jahilcin na rigaye ne nan kuma ya san sallolin da ya bari ɗin a jere ya bar su to amma matsalan ya jahilci wa'anne ne sallolin sannan kuma wacce ta riga wata kaga da ya san da ya san su ya san su amma ya jahilci wacce ta riga wata shine wancan karatu sai kuma karatun can to yanzu bai san ma wa'anne ne ba sannan bai san wanne ya riga wani ba to yanzu ya zai yi shine yake me sittan kazalika zai yi sallah shida ne shi ma kazalika kaman wancan wana kazalika shi ne idul mabdu a biya yanzu abin da zai ai ya san dai sallolin a jere suke ba sai dai matsalan bai san wa'anne ba ne kuma bai san wacce ta riga wata ba yanzu in ya zo sai ya yi azahar la'asar magaruba isha asuba azahar kaga azahar da la'asar in azahar da la'asar ne dama ga su yayi su tunda ya ce a jere su idan kuma la'asar da magaruba ne ga magarubar idan magaruba da isha ne ga ishar idan isha da asuba ne ga asuban idan asuba da azhar ne ga azhar din kaga koma wanne ne in yi sallah shidan nan Na'am.
ya same su shine kazalika ayyu idin mabdu abiya Na'am.
zai sallah shida zai maimaita wacce ya fara inda la'asar ya fara ma zai maimaita la'asar dan da magaruba yana da zabin ya fara da kowace Na'am.
amma duk wacce ya fara in ya kewayo zai kara daura ta na'am sai ya zama kaga mata jahilcin ainihi din ya kautun daga su yayi su Na'am.
jahilcin sab'in ya kautun daga ɗaya ya daura gane wannan na'am to wannan inda ya bar sallah biyu kenan na'am wali salatin idan ko sallah uku ya bari a jere amma bai san ainihin su da wanda ta riga ba to sab'an sallah bakwai zai yi shi ma kazalika yu'idu al-mabdu biha na'am yanzu misali zai yi azhar da asar magaruba isha asuba azhar da asar matsalarsa shine ya bar wasu salloli uku a jere amma bai san wa'anne ne ba kuma bai san wanda ya riga wani ba na'am azahar la'asar magaruba kaga in su ne dama ya bari ga su yayi su to idan magaruba isha asuba ne ga asuba ya yi ta a'a azahar la'asar magaruba ba to idan la'asar magaruba isha ne ga ishar na'am idan magaruba isha asuba ne ga asubar na'am idan isha asuba azahar ne ga azahar din ya daura idan kuma asuba azahar la'asar ne ga la'asar din ya daura kaga yayi sallah bakwai kuma duk sun samu ko ba gane wannan ba ma aka maka da magana mun aure ki ban mamaki Eh.
yanzu misali aka maka ya bar salloli na guda biyu a jere eh wa'incan na fa- karatun farko kenan a'a wannan karatu na biyu sallah uku ne uku ya bar sallah uku a jere a jere bar su eh amma bai san wa'inne amma ne bai san ba waɗanne ne ba yawa kuma bai san ainihin wacce ta riga wata ba to in ya- in ya raba sallan yini kan guda biyu din ba ba zai uku sun samu ba to duk uku sun samu amma kuma ba mamaki wata ta riga wata a cikinsu yanzu a misali yanzu an jera su yayi to na ci yanzu misali Na'am.
misali ala sabilil misal na'am ya bar ya bar na'am isha na'am asuba azhar azhar na'am sai ka ce kai sallah biyar mana kawai sai Eh, yau ya ce to bari ina zuwa sai azhar da asar magaruba isha asuba kar ka manta azhar din nan ita ya bari a ƙarshe kuma ga ta ya kawo ta a farko yanzu wannan azhar din ba za ta bar a wannan azhar din ba ka gane da ce dole ya zuwa jere na'am haka ne idan ya bar asuba azhar la'asar ne na'am sai ka ce to yi sallan yini mana sai azhar la'asar magaruba isha asuba Na'am.
kaga asuban da ya fara bari da muke so ya fara yin ta ya yi ta a ya ƙarshe juya su ka gwa mu tsari kaga ya ba mu ta Na'am.
bai samu tarkibi ba Eh.
ko mun ce ya jibu tarkibul fawaid Na'am.
saboda haka dole sai ya daura wa'annan na'am saboda muna zaton wataƙila asuba azhar la'asar ne Mm.
saboda wa'ancan na bayan ba za su mar a wa'annan na gaba ba yawwa ba zai kai taqdim da ta'khir ba dole ka yi su a jere yawwa Wannan wato formula Formula ne.
formula ne Formula ne.
ta wannan.
yawwa Muna ne ne.
kwarai kwa Eh, wato ko ta ina ka juya ko ta ina ka juya ka samu ka juya ta nan dai wato ta ko ina ka juya za ka samu na'am yawwa shi ne ya ce wani salasin Na.
arba'an mm.
aha Wa rabi'an.
wa rabi'an idan sallah kuɗi ya bari samaniya zai yi sallah takwas duk da yanka wannan ƙa'ida Na.
wa kamsan idan sallah biyar ya bari ma bai san wacce ce ta farko ba ya san dai a jere bar sallah biyar bai san wacce ce ta farko ba to yanzu sai ya ci an sallah tara kagan yi azhar la'asar magruba isha asuba Na.
kagan a haka ba su a jere ba gashi ya same su ba sai a ce to ai wataƙila azhar din ce a ƙarshe sai ya daura azhar wataƙila la'asar din ce a ƙarshe sai ya daura la'asar wataƙila magaruban ce a ƙarshe sai ya daura magaruba wataƙila isha ce a ƙarshe sai ya daura isha kaga shi kenan ya samu tara kuma a cikin su ko ma yayi auna sai ya same su na'am
kuma la yusihinna sallolin da mutum ba zai iya kiyaye su ba na'am yusalli yanzu yadda zai yi yayi ta sallah yayi ta sallah yayi ta sallah Na'am.
hatta yaglibu ala zannihi bara'atuhu har sai kubutan wuyan shi ya rinjaye a bisa zaton shi na'am ya tabbatar da ya bar salloli amma bai san adadin su ba to yayi ta sallah kawai har sai ya ji cewa ya biya na'am wala yumna'ul qada'u ba hana rama sallah ba fi waqti karahatin a lokacin karhanci wala fi gairi ko wani shi lokacin haramci kenan duka ba a haramta ma ko ba a hana ka yin sallan ramako ba na'am wa tariku salati tahawunan wanda ya bar sallah saboda wulakanta sallan li khuruji waqtiha har zuwa fitan lokacin ta a garuri garuri Na'am.
to yudrab wannan mutumin za a masa duka ko yuhaddadu sannan za a masa alƙawarin narko ba da amrihi salasan bayan an umurce shi ya sallan so uku fa in fa'ala idan ya tashi ya aikata wa da koya alƙawarin zai aikata shikenan wal mashhuru mashhurin magana dai yuqtalu za a kashe shi in yazo karshe Na'am.
law kana ana af'alu koda ya ce a bar ni zan yi tunda an bar shi ma lokaci zai fita ne bai ba wa illa idan ku ainihin bai yi sallan ba kutila haddan za a kashe shi a matsayin haddi kenan kaga wannan tahawunan ke ne bar sallan wa jahadan kufran idan kuwa da musu ya bar sallan ya ce kai sallan ma ba dole ba ne saboda haka ba zai yi ba ka gyari da ko Na'am.
to in an kashe shi kufran a matsayin kafir ya kashe na'am wata kurau salatu an karanta yin sallah fi muta'abbadatil kuffari a guraren ibadan kafirai kamar coci da sauransu Na'am.
wal mazbalati da juji wal majzarati da kwata duk makaruhi ne yin sallah a wayannan guraren wa Na'am.
qari'ati dariqi a tsakiyan kan hanya Na'am.
wal maqbarati da maqbarta al qadimati tsohuwar maqbarta Na'am.
wakilo wasu malamai suka ce mutlakan sake ba kaiwa ko sabuwar maqbarta din makaruhi ne yin sallah a ciki na'am
wala hammam da ɗakin wanka illa an ya kuna mawbi'an qahiran sai dai idan gurin da mutum zai sallah mai tsarki ne masturan kuma abin sircewa zai iya sallah a wurin na'am wadaril magasubati da gidan kwace gidan da ka san me shi kwace yayi makaruhi ne kai sallah a gidan wal hijr haka nan hijru isma'il inda ake killace a jikin kaba din nan makaruhi ne mutum ya shiga ciki yayi sallah na'am wal ka'bati haka nan dakin kaba wa ala zariya ashaddu karahatan a bayan dakin kaba saman dake din wannan ya fi tsananin karhanci na'am Wakil- Sama kenan.
sama kenan shine zahar Na'am.
wakila bi ibatin nafilati fiha amma malamai sun faɗi cewa ya halatta mutum yayi nafila a cikin ɗakin ƙaban min Na'am.
alfarilati banda sallan farilla na'am wa yushtaratu taharatu mawdi'iha an shar'anta an shar'anta tsarkin gurin sallan ka saubi kaman ainihin tufafi ma'ana sharadi ne idan ka zo sallah jikinka da ainihin tufafinka da gurin sallan dole sai ya zama mai tsarki na'am bayan sataran najasata bima la yuharrikuha idan ya rufe najasan da abin dan yana sallan ba zai motsa shi ba kaman tabarma sahad yayi sallah akai sallah ta yi na'am kama lauka na fi farabi bisadin kamar yanda akwai najasa a gefen shimfidan yayi sallah a bangare mai tsarkin sallah ta yi na'am wa sallah alal ukra yayi sallah a ɗaya gefen wa shamsu la tudahiru rana ba ta tsarkakewa ko shekara ta yi tana dukan najasa wannan ranar ba za ta tsarkake wannan gurin daga najasa ba na'am wayuba an yasiri ma adal akhbasaini an yi sauki daga sassaukan abin da ya walinci najasa guda biyu fitsari da bayan gari banda fitsari banda bayan gari sauran najasan gaba ɗaya an yi sauki in kaɗan ne ta mutum kamar jini ko mugunya ko iwa ko surkami da sauransu wawa ƙadurin dirhami abinda aka yi sauki ɗin shine gwargwadon dirhami guda fadunahu ko ƙasa da dirhami ويطهر المحل ويطهر المحل النجس guri mai najasa yana tsarkaka ne bin fisalir gusala da rabuwan ruwan wankewa din gairi mutagayyira ba abin jirkitawa ba kaga nan akwai matsala so da yawa zaka ga mutum najasa ya taba shi farko ma tukuna ya ɗebo ruwan da ba ainihin dahur ba Na.
ma'ana ruwan da ba mai tsarki mai tsarkakewa kamar ruwan omo ko ruwan wani mai ko ko na ba zai wanke najasa ba sannan kuma ko ruwa mai tsarki din idan mutum ya zo wanke najasa sai ya zuba ya matse ya zuba ya matse har ya zama gusala din ruwan wankewan ya fita bai canza da wannan najasar ba na'am matukar ko so nawa za ka wanke inda ka zuba ruwan ka matse za ka ga alamar najasa a cikin ruwan har yanzu gurin bai tsarki ba na'am sai ruwan ya zama adda- addafiru kalkarij alkariju kaldafiru na'am aha muje Alhamdulillah.